الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 28 ga watan al-muharram shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da 30 daidai ga watan goma shekara ta 2016 a lissafin turawa muna darasi na 106 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin al-albani allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke kofar nasarawa cikin birnin kano najeriya a yau ina jin idan ba a manta ba za mu tashi ne a gabar magana wato ta 121 haka ne? fai muna magana ne akan harka ta addu'a a makabarta malam yace walakinahu la yastaqbilu al-qubura hina ad-du'a ilaha bal al-ka'bata linahyihi sallallahu alayhi wa sallama عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو الإبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أخرجه ابن المبارك في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود بشره العون والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وابن منده في التوحيد وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال وقال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في جامع الصغير قلت وليس هو في مطبوعة المسند لأبي يعلى فلعله في رواية الأصبهانيين ورواه من حديث الخطيب في تاريخه وفي الباب عن انس بن مالك مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العباده اخرجه الترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعه مال الباني yake cewa a karatun baya in za ku iya tunawa an faɗa cewa ya halatta a ɗaga hannu wajen yin addu'a ga mamaci ko ga gawa haka ne ko to sai ya ce abu na gaba shine idan an zo yin addu'ar ba a fuskantar kabarin wani ma ya yi tambaya akan haka mana idan an zo addu'a ba kabarin ake kallo ake yin addu'a ba sai ce balil ka'abata abin da aka shar'anta a yi addu'a shine a fuskanci ka'aba saboda annabi alaihi salatu wassalam ya hana yin sallah ana kallon kabari kamar yadda bayani zai zo za mu tattauna akan hukuncin masu sallah a makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam na ha an yi sallah ila alquburi wa an yujlasa alaiha ya hana a yi sallah ana kallon kabari ya hana a zauna a kan kabari sai ya ce addu'an nan kuma ita ce ɓargon sallah ma gaba ɗaya tunda ita kanta sallah ma sunanta addu'a kuma shine lubbinta ma'ana asalin sallar ma gabaki ɗayanta mafi rinjayen sallah ai duk addu'a ne a ciki kamar yadda yake sanannen abu ne kuma ita addu'a din tana daukan hukuncin sallah sallah tana daukan hukuncin addu'a dan ma'anar sallah ma ai addu'a ne ai as-salatu addu'a وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا كما كمان دعاؤهم كنا أنا ina so mu lura da wani abu guda akwai waɗanda idan sun je makabarta idan sun zo yin addu'a maimakon su fuskanci alƙibla to sai su fuskanci kabarin bal wasu ma tsugunawa suke a gindin kabarin su daga hannu wala Allah wasu suna yin da niyyar kabarin suke roƙa wasu kuma kawai suna yin da niyyar shi kabarin suke yi wa addu'a to don a toshe mana wannan kafa ta buɗe ƙofar kada a roƙi kabari kada wani watakila bai sani bai ɗauka kabarin ake roƙa sai aka ce idan ka zo za ka yi wa mamacin ma addu'a kana kan kabarinsa amma kana kallon gabar wannan magana tana da muhimmanci kwarai don ku za ta toshe kafafe da yawa na barna. dalili akan haka shine annabi ya hana ai sallah ana kallon kabari kaga a cikin sallar na akwai addu'a to shi yasa kuma aka hana in za a daga hannu a yi addu'a din kar a kalli kabarin don duk illa ɗaya ce addu'a ma ibada ce sallah ma ibada ce kuma ma duk abu guda ne yace addu'a huwal ibada ma ai addu'ar ma annabi ya faɗa ma addu'ar ma ita ce ibada to an hana ka yi ka kalli kabari kana ibada ka fuskance shi kana ibada saboda Allah ya ce idan za a yi addu'a a roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roƙe ni ni zan amsa mu yanzu ya ce ku roƙi kabari shi sa aka ce ka kalli alƙibla don ita ce jihar da in an zo sallah ma ita ake kalla kuma aka ce ka ɗaga hannunka sama saboda Allah yana sama kuma yana jin addu'ar dukkan waɗanda suka roƙe shi ba wai ka sunkuya kana fuskantar kabari ba komun matsayin mai kabarin komun darajarsa komun iliminsa komun ɗaukakarsa komi isassa komi walittakansa bai halatta a roƙe shi ba wani zai ce a to ga kabarin annabi kuma ana zuwa ziyara shi kuma ba alƙibla ake kallo ba haka ne duk da cewa bai kamata idan muna magana mu rinka kiyasi da annabi ba saboda matsayinsa ba daidai bane da sauran al'umma amma a babi na tauhidi shi ma bai bude kofar haka din ba shi kuma daman cewa ai mai salati a cikin abun babu bawa ya roki wani abu mana wa kan kansa Allah ya bashi wani abu a sunnar shine kai masa salati ka shaida ya isar da manzanci duk da cewa akwai mutanen da suke zuwa gindin kabarin manzon Allah sallallahu suna roƙon kabarin to nan ne zamu zo cewa shi ma wannan din haramun ne bai halatta ba dan annabin yana faɗa a cikin hadisi idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka roƙa idan zaka tambaya ka roƙi Allah shi shi kadai idan kuma zaka nemi taimako da agaji to ka nema a wajen Allah shi shi kadai shi annabin shi ya gaya mana wannan alaihi salatu wassalam wannan hadisin na addu'a huwal ibada din ibn mubarak ya fudda shi a zuhudu da bukhari a cikin adabul mufrad da abu dawud da da tirmizi da ibn maja da ibn hibban da hakim da ibn manda a cikin littafin at-tauhid da kuma imam ahmad imam al-hakim ya ce isnadinsa ingantacce ne imam zahabi ya masa muwafaka imam tirmidhi ya ce hadisi fa hasan ne sahihi hafiz ibn hajar a cikin fatul bari ya ce hadisi isnadinsa hasan abu ya'ala ya ruwaito wannan hadisin ta riwayar albara ibn azib kamar yadda yazo a cikin jami'u saghir sai shi albani ya ce ya bincika cikin matbu'a wato bugun littafin musnad na abi ya'la fala'allahu fi riwayatil asbahaniyina yace la'alla yana cikin riwayoyin mutanen asbahan bai same shi a cikin musnad na abi ya'la din ba kuma khatibul baghdadi ya ruwaito shi a cikin tarih a wannan babin akwai riwayar anas an malik da ya ce addu'a'u mukhul ibada wannan hadisin shahararre ne an fi saninsa sosai addu'a'u mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada to turmizi ya rawaito hadisin ya ce garibi ne ya ce ba san shi ba sai ta riwayar ibn lahiya abdullahi ibn lahiya al-misri kenan wannan ibn lahiya ganinsa a cikin riwaya a nan to yana da'afa riwayar hadisin zai zamanto hadisi ne mai rauni um, ya ce albani ya ce shi yasa ya ce wa huwa da'ifun li su'i hibzihi wa yustashhadu bihi illa ma kana min riwayati ahadil abadilati عنه فيهتج به حينئذ وليس هذا منها لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان قال الطيبي في شرحه أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام هو الإبادة ليدل على الحصر وأن الإبادة ليست غير الدعاء وقال غيره المعنى هو من أعظم الإبادة فهو كخبر الحج عرفة أي ركنه الأكبر وذلك لدلالة لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله معرضا عما سواه لأنه مأمور به وفعل المأمور عبادة وسماه عبادة ليخضع الداعي ويزهر ذلته ومسكنته وافتقاره إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة ذكره المناوي في الفيض قلت فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير ويتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداء أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح سواء كانت في المشرق أو غيره وهذا ضلال بين وشر واضح كما أن بعض الناس يمتنئ من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء من البدع التي لا تضارع دين النصارى التي تضارع دين النصارى وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه وهو مذهب الشافعية أيضا قال النووي في المجموع وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين في كتابه الجنائز ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله قال وعلى هذا مضت السنة قال واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فائله قال فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة وهو مذهب أبي حنيفة أيضا فقال شيخ الإسلام في القائدة الجليلة في التوسل والوسيلة sai ku haƙuri fa yau akwai raddi ne da yawa ka san shi albani Allah ya masa rahama baya daga kafa ga bid'a koya take wani abun sai kaga bai kamata ma a ce ya dan bata lokaci ba to amma saboda sharrin yan bid'a akan harkar sun gina mutane akai na akasi to dole sai an yi bayani yawwa ana zuwa kabari ko kun sani kuma ana roƙon kaburruka kuma kun sani to yanzu ba ma magana roƙon kabarin ka fuskanci kabarin ma kai addu'a ma ko ba ku fahimta ba ka fuskanci kabarin ka yi addu'a ma shi ma tashi hankali ne malam yake cewa um, wannan hadisi addu'a'u mukhul ibadati hadisi ne wanda yake da'ifi saboda riwayar abdullahi bin lahi'a ne shi abdullahi bin lahi'a ɗaya ne daga cikin malaman hadisi amma da'ifi ne amma akwai wuraren da hadisinsa mai kyau ne me yasa aka ce abdullahi bin lahi'a mutum ne da'if ɗaliban ilimi yana da kyau su rike in ka ji wannan suna abdullahi bin lahi'a ko a ce ibnu lahi'a to saboda mummunan haddasa wasu malamai suna cewa ya samu matsala ne maktabarsa ko labararinsa ta ƙone so ya mammanta karatuttuka da yawa baya iya samun muraji'a saboda rashin littafi wannan masu littafin kenan yanzu kuma rigunan mu sun fi littattafan mu yawa ko ba ka bane ba yawa sai wanda Allah ya zaɓa shine yake mai da hankali akan wannan harka ta ilimi da ilmantarwa ya ta sayan littafi ya yi research ya rinka bincike don ya gaya mutane ingantacciyar magana amma yanzu da yawa akwai waɗanda kawai mutum zai je kama wa'azi ne ba wani littafi a tattare da shi dabaru kawai za a je a yi ta yi wanda wannan ta'an ne suka ne ga halara ta malamai ba daidai ba ne a je a karantar da mutane ba a yi bincike ba ba a yi karatu ba kuma ilimin nan amana ne wajibi ne a je a karanto a gaya mutane abin da aka karanto duk wanda ya mai da wannan karatu na addini abu ne na yayi ko kawai ganin daman sai zo ya zauna ta surutu to dan siyasa ma ya iya surutu sai kwana yana yi amma abin yana yin albarka matuka idan an je an karanta an karantar da mutane ka ji malami mai littafi ya samu matsalar littafi har wannan ya sa ya samu rauni to ina ga wanda ma bai da littafin gaba daya Allah ya samu gyara to amma shi wannan abdullabin lahiya ana kafa hujja da shi idan hadisin sai zo mai rauni aka samu wani ana dan hada su dan ƙara ƙarfi fayus tashhadu bihi ana kafa hujja da shi a babin shahid kenan istishadi kenan da shi nake nufi sai dai in riwayar ɗaya ne daga cikin wato abadila riwayatu ahadil abadila sai ce to a nan fayutajju bihi hina idin to a wannan lokaci sai a yi kafa hujja da shi walaisa hada min ha wannan riwayar ba ta cikin riwayar abadila din lakin na ma'anahu sahihun amma ma'anar wannan hadisi din ingantacce ne cewa addu'a ita ce ɓargon ibada saboda hadisin Nu'man da muka karanta ɗibi ya faɗa a cikin sharhin sa Allah masa rama yace a cikin hadisin atabi dhamiril fasli wal khabaril mu'arraf bil lami ya kawo lamirin na fasl da kuma al khabar wanda ya kawo shi da alif da lam yace huwal ibada addu'a'u ai ita ce ma ibada din a wancan riwaya kenan ingantaccen addu'a ai ita ce ma ibadar shine zamirul fasli din kuma yana ba da labari ne addu'a ita ce ma ibada ku kula da wannan fassarar jama'a tunda annabi ya faɗa addu'a ibada ne sallah ma ibada ne an hana mu mu fuskanci kabari mu yi sallah saboda ibada ce to kuma haka aka hana mu mu fuskanci kabari mu yi addu'a saboda addu'a ma ibada ce Allah sa an gane zan da buga misali Allah kiyaye yanzu da masallacin nan alƙiblarsa akwai kabari to bai halatta a yi sallah ba ce da nan nake so na ja hankalin yan uwa waɗanda suke binne mamatansu a cikin gidajensu duk lokacin da ka binne wani mamaci a cikin gida saboda gata a binne alhaji a ɗakinsa saboda gata a binne hajiya kusa da baba saboda gata a binne wani a cikin gida to fa wannan gawar da kuka binne a cikin gida fa ta haramta muku yi sallah a wannan gidan musamman idan wannan ɗaki da za ku yi sallah yana fuskantar wannan kabari din dan kamar makabarta ne manzon Allah ya ce kada a yi sallah a makabarta ba a sallah a makabarta me makabarta wurin binne mutane ko kuma kun me da gidajen ku nan kuke binne mutane wannan shine implication din binne mutane a cikin gida abin da ya fi sauki shine a tone kabarin in ba haka ba kuma bai halatta a yi sallah ana kallon kabarin ba shekaru za a zo a daɗe yau da gobe sai kaga an yi ɗaki kuma ana fuskantar wannan wurin kuma ko da gini so gida ba wajen binne mutum ba ne gaskiya annabi ne aka ce inda ya mutu ake binne shi amma a kai ka cikin makabartar musulmi ya fi maka kima ya fi maka daraja kuma nan za a fitina ka da addu'a dan duk musulmin da ya shiga kabarin zai yi maka addu'a gidanka ko ƴaƴan naka watakila ma in ƴan duniya ne baka dora su akan sunna da addini ba billahi lazim shekaru za su yi bara ma su bi ta gurin kai tsoron ma wurin za a rinka yi ce kai wannan baba ne a kwance anan tsoron wurin za a yi ɗabi'ar mu tana tsoron wato muna tsoron kabari an binne wani gida ana binne mutane ana tara mutane a ciki duk wani babban a familin sai a kawo shi a binne shi amma gurin ba sa kula da shi in damana ta yi ciyawa ta tsoro gafiyoyi a ciki beraye kadangaru ne wa har shara ma ana dan watsawa haka kadan kadan a ciki to ina kimantawa ku dauke shi ku kai shi makabartar musulmi ta yadda zai rinka samun addu'a watakila an zo ceto a hada da shi watakila wani waliyin Allah ya zo ya addu'a ce Allah ka yafe musu a karɓi addu'ar in an bashi a gida fawa zai masa kuma galiban za ka gama 'ya'yan ba damuwa suke su je su yi addu'a a kabarin ba makabarta ma ta kowa da kowa ta jama'ar gari da malamai da dattawa da kowa da kowa ba kowa yake iya zuwa je kai ziyara ya wannan addu'ar da ake wa mata ballantana wanda aka binne shi a cikin gida aka kewaye shi a wani wuri so jama'a addu'a ibada ce to kuma ba a so a ibada ana kallon kabari dan kai ya zama bauta a kabarin ake toshe kafar barna sai yake cewa wa annal ibadata yace huwa al ibada li yadulla ala al hasri dan ya nuna ki iyakan cewa ai addu'ar ma ita ce ibada kuma ya nuna ma wa annal ibadata laysa ghayra du'a ibada gaba ɗaya ba wani abu bane sai addu'a kawai in ba addu'a ba ba ibada wasu malaman suka ce wani sai yake ce alma'ana huwa min a'zamil ibadati ma'ana addu'ar ita na daga cikin mafi girman ibada wa huwa ka khabar daidai yake da hadisin nan da yace alhajju arafa kun ga annabi cewa alhajju arafa wato me yake nufi wato ai aikin hajjin gaba ɗaya ma arfa ne kenan duk wanda ya rasa arafa ma bai da haji to daidai yake fa da a ce addu'a huwal ibada duba muhimmancin arafa a aikin hajji to ita ma addu'a ka duba muhimmancin ta a babin ibada rukunuhul akbar babban rukuni kenan وذلك سبب وانا ينال لدلالته على أن فائله يقبل بوجهه إلى الله سبب ما أبو تشين الدعاء أنسني ينا فسكن تد فسكن سني إزواج الله معرضا عمن سواه ينا كود كي قبل دو دبا الله با أكايدا دم توحيدي مي كيران الله دقسكي يا عندي دقا حنو ينا الدعاء ينا روقان الله ومعنا الله كديكي نيما baya neman wani yasa gaba ɗaya za ga ya fuskanci ubangiji tabaraka wata'ala to yaya za ka zo kuma ka fuskanci kabari li'annahu ma'murun bihi dan an umarce shi in zai addu'a ya fuskanci Allah yace wa fi'ilul ma'muru ma'muri ibada ka aikata abinda aka umarce ka shine ibada yace wa sammahu ibadatan an sanya wa addu'a sunan ibada ne li yakhda'a da'i wa yuzhira dhillata saboda mai addu'a ya kankan da kai ya nuna gajiyawarsa da bukatarsa wa maskanatahu wa iftiqarahu shine bukata gaba ɗaya duk abu ɗaya ne istiqana istikana da iftiqar wa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un wa mastakanu li rabbihim basu kasance sun nuna gazawa su ga ubangijin su ba wa iftiqar kenan addu'a idan mutum yana yin ta yana nuna cewa shi ba kowa bane kuma yana nuna yana so Allah ya bashi to wannan abin ya kamata a yi wa wani ba Allah ba ka daga hannunka lokacin da kake faɗa kamar kana son gashi zaka karba Allahumma anta amartana bi du'aika ya Allah kai ka umarce mu mu roke ka fa nahnu nad'uka fastajib lana ya Allah gashi yanzu muna kiranka ka amsa mana ya Allah ban da wani in ba kai ba ya Allah gani a kofar ka ina kwankwasawa ka bani ya Allah idan baka bani ba wa zai bani ya Allah idan ka bani me zaka ragu da shi ya Allah idan ka hana ni me zaka karu da shi ya Allah ni ne mabukaci ni ne gajiyayye ni ne miskini ina cikin wani hali ba ni da wani ubangiji in ba kai ba laisa li rabb siwak ba ni da wani in ba kai ba ya Allah ya Allah ka bani haka ake wa Allah idan ya hana ka fa ba zai karu da komai ba idan ya baka kuma ba zai ragu da komai ba kaga ku ai ya kamata ka nace wa janibin ubangiji ka ce ya saka a cikin aljanna saboda in ya saka aljanna wallahi ba zai ragu da komai ba kuma in bai baka aljanna ba zai karu da komai ba duk dai a wajensa rabbul izza shi sa idan ka zo yin addu'a ka nuna a cikin zuciyarka ka gaya wa ubangiji ba don bai sani ba ka nuna kai fakiri ne ka yi naci annabi ya ce Allah yana son bawa mai naci wajen roƙon shi naci yau ka roƙa gobe ka roƙa Allahu yaghdabu in taratta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu Allah fushi yake idan ka daina roƙon shi Allahu akbar idan baka roƙe shi ba sai fushi da kai lokacin da ka ta naci kana kiransa kana roƙa to lokacin yake son ka amma dan adam in ka ce bani gobe ka dawo bani jibi ka dawo bani gata ka dawo bani ko ƙasa ce yake baka ce kai malam ka takura mun lesh saboda shi din ma da'if ne shi ma muhtaj ne shi ma miskin ne ko ba haka bane ba shi ne yake barwa shi ma ba shi ake idan kun gane sirrin addu'a shine mutum ya kama janibin ubangiji ya rike shi shi kadai sai ka huta amma in ka yadda aka illata maka tauhidinka a wannan babin aka nuna maka wane ma yana bayarwa ka roƙi wane ma to an gama da kai wallahi kana tafiya tsirara wallahi to shine abin tausayin yan uwan da suke hada faggonsu mutum ya haɗa carbinsa ranar juma'a ya tunkari wani kabari na wani wai waliyi wai yana can yana neman haihuwa saboda matarsa bakarariya ce wai yana can yana neman ƙarin jari saboda jarinsa ya yi ƙar wai yana can yana neman a bashi kaza a karyawa ne a kabari har biyan kuɗi ake ana tafiya kaburukan wasu waliyai wa ana roƙonsu aina Allah aina Allah ina Allah yake baya nan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li kaji da Allah ji qur'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun وإذا سألك عبادي عني in bayina suka tambaye ka dangane da ni in ji Allah ce ne da su inni qarib kusa nake da su Allah ya buɗe kofar addu'a directly ka roƙe shi ta fada amma wai an ce musu wai kar ku roƙi Allah direct wai sai kun sanya wasiɗa ka kirawa ne sai shi zai juna ka da Allah to shi din waye juna shi da Allah kuma fa kullun ka zo kana sallah kana ihdinas siratal mustaqim me yasa baka kira sunan wancan din ba ka ce ya jona ka da Allah ya shiryar da kai wani ne ya zo irin waɗannan da aka ɗora su akan wannan wannan roƙon wani Allah ɗin aka ba shi sunan wani shehi wani wali yana kiransa ya zo zai daga ina irin abin nan mai nauyin nan da ake dagawa karfan nan kilo mai nauyi da ake daga a yunkura don a samu stamina da karfi ya zo ya tsaya ya naɗe carbinsa ya naɗe yana sheha shehin zamani ya shehin zamani ya shehin zamani ya gama kiransa wai zai ka duba fa zai dauki karfe wa ya kira shi zamani ya she zamani ya she zamani ya gama kiransa ka kira Allah ka huta ya yunkura yana daga karfan nan gama sai ya subuto masa akan kafafuwansa ya ragargaje shi sai ihu wayo Allah bai ce wayo shi zama da ba kaji an sha kashi kenan wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisin lahu ad-din walamma najahum ila al-barri idza hum yushrikuna ba abu mai daɗi da yanci irin tauhidi wallahi ku yi hakuri ai hakuri wannan magana fa dauke ji fa tana da zafi ba ta iya shiga wasu zukatan ciwo yanzu wani ciwo yake ji yaya za a raba su da wani yaya za a ce kaza kuma amma ga hadisi mun karanta addu'a huwa li'ibada addu'a ita ce ibada kenan ba a roƙon wani ba Allah ba Allah samu gane Munawi ya faɗa a cikin Faidul Qadir wannan magana da muka faɗa Albani yake cewa fa idza kana ad-du'a min a'zamil ibadati fa kaifa idan har addu'a tana cikin mafi girman ibada to ta yaya za a rinka fuskantar wani alƙibla yaya za a fuskanci wani ba alƙibla ba a bar alƙiblar da shari'a ta ce a fuskance ta a wajen sallah shi yasa ya zamanto cikin abin da yake kana min al-muqarrari inda al-ulama al-muhaqqiqin abin da yake tabbatacce a wajen malamai masu ta haƙiƙi muhakkakan manya-manyan malamai cewa la yustaqbalu bid-du'a'i illa ma yustaqbalu bis-salah Allahu akbar ba a fuskanta idan an zo yin addu'a irin yadda ake fuskanta a sallah to haka ake fuskanta a addu'a ka gane wannan akar makalla in dai za ka yi addu'a to fuskanci alƙibla kenan duk da cewa addu'a ya halatta ko kana kwance ko kana zaune ko yaya kai amma in dai ana so a fuskanta ne to ina ake fuskanta gabar haka malamai suka faɗa shekul islam ibn taymiya a cikin littafin sannan shahararren iqtida'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim yayi bayani yace kaga wannan shine asali da ya gudana annahu la yustahabbu ba a so ba lidda'i ga mai addu'a an yastaqbila ya fuskanci illa ma yustahabbu an yastaqbila wato yustahabbu an yusalli ilai ba a son mai addu'a ya fuskanci wani wuri face wurin da in ya zo yin sallah yake fuskanta haka zai addu'a ala tara yanzu baka gani ba hadisi da ya zo an hana wani mutum ya yi sallah zuwa ga mashrik wa gairiha da ainihin wato waninta mashrik mahudar rana فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء an hana mutum ya yi sallah lokacin da rana take hudowa kamar rana tana ɗagawa ka zo ka yi sallah wai saboda me saboda kada ka dace da masu bautar rana su ma suna yin bauta ne rana tana ɗaga wannan suke fara bautar su haka an hana ka kirkiri sallah lokacin da rana take daidai fadawa hadisi ne sahihi ingantacce to an hana mu mu yi wannan dan kada mu dace da ibadar da wasu suke yi mala albani ya ce to bari ku ji wa minan nasi daga cikin mutane man ya taharra waqta du'a'i istiqbal al-jihati allati yakunu fiha rajul salihu sabon karatu daga cikin mutane akwai waɗanda idan sun zo yin addu'a akram kallah generally in za su yi addu'a to sukan nemi a ina ne wani bawan Allah salihi yake sai su fuskanci wannan wurin su yi addu'a idan ba ku fahimta ba abinda nake nufi yanzu ba gamu a nan Kano ba wataƙila wani zai yi addu'a akwai wani bawan Allah salihi shi a wajensa salihin bawa ne a jigawa yake saboda tsabar takjisul ashkhas tsarkake shakhsiyat gangan jikin mutane malam idan ya zo yin addu'a sai ya saita garin wannan bawan Allah salihin daidai garin inda yake a nan zai saita kawai ta addu'arsa idan yana nan Najeriya idan wannan bawan allah salihi din ko yana raye ko ya mutu a Nijar yake to zai yi kokari ne ya kirdado idan zai addu'a ya roƙi setin wannan wurin inda bawan Allah yake idan kuma a wata makabarta yake a garinsu kuma wannan mutumin rajul salihi ne shi a wajensa to idan ya zo yin addu'a ba ruwansa kallon alƙibla abinda zai duba sai ya kirdadi wannan makabartar ta garin su inda wannan malami na sai ke setin kabarin sa zai bashi iya ina a awansa a lokacin sai daga hannu ya addu'a kalli wannan dan Allah jama'a wannan me yake nufi cewa wannan bawan Allah salihin yana da wani tasiri wajen karbuwar wannan addu'ar ko rashin karbuwarta to a nan guri yanzu ba a juyar da mutane daga fuskantar Allah ba an ɗora suna fuskantar wani ɗan adam kullum idan aka zo bayanin hakkin Allah to ana mai da hankali ne akan hakkin Allah ba hakkin ɗan adam ba don ku Allah shi ne mahalicin ɗan adam so hakkin Allah shi ke sama da hakkin ɗan adam Allah ya ƙara girma wa malamai Allah ya ƙara karama da ɗaukaka wa waliyai Allah Ubangiji ya tsare mutuncin shehunnai Allah ya musu kima da duk abin da zai musu na girmama amma idan an zo ibada ba su ake wa ibada ba Allah ake wa da ‘yan uwa sun fahimci wannan da sun huta to bari ka ji sawa'un kana fil mashriqi aw ghairihi a gabar yake ko waninsa وهذا ضلال بين وشر واضح albani ya ce wannan bata ce mabayyaniya kuma sharri ne wanda ya fito fili kowaye kuma malam nan fa a ƙasar nan har yanzu fa ba a dina ba iyayenmu da kakanninmu tsofaffi suna haɗa kuɗaɗensu suna tafiya sokoto hubbarin shehu kamar yadda ake tafiya aikin hajji ana shirye-shiryen tafiya aikin hajji haka suke tara kudinsu a ɗauko motoci bus bus ashirin talatin arba'in ƙauye a ta ɗiban mutane tun muna yara muke ganin wannan abin ana yi wasu ma addu'a suke in sun tafi kar su dawo su mutu a hanya saboda sun zo za su je wajen shehu har saƙo ake bayarwa na addu'a idan an je a roƙe shi ya bada kaza ya bada kaza ba wani wanda zai gaya mana wani akasi mun je da idanmu mun gani Allah ya saka da alkhairi ga malaman sunna da suke da'awa akan tauhidi a Sokoto suna ta kokari wajen bayyana wa mutane amma har yanzu ni na san tsohuwar da na santa tana faɗa cewa wallahi wallahi zuwa kabarin shehu ya fi aikin hajji ƙwarai kuwa kar kai mamaki haka aka gaya mata haka aka dora ta wannan shine bautar kabari din hana su zuwa bai taba darajar shehu ba kuma annabi ya faɗa hadisi la tushaddu rihalu ba a haɗa kaya a ɗaura fago a ɗaura a kan sirdi a hau ko a sa a buɗin mota a ɗaura kaya za a yi wata tafiya ta musamman illa ila thalathati masajid sai masallatai guda uku kacal a duniya masallacin haramin makka ya cancanta ka haɗa kayanka ka yi biza don ka je ka kai ziyara masallacin makka haka kurin yana da wannan alfarmar wanda Allah ya ce da masallaci na na madina ya ce me da masallaci na na madina a fahimci hadisin ba ba cewa ya da kabari na ba da masallaci na kaji masallaci biyu damun masallaci ya faɗa na uku almasjidul aqsa masallacin al-aqsa baitul maqdis subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا هل تكيبيذا كجي مسلاتين أقصى دن زيارة كي سلا ركا بيكون كدو جماعة إندي هل زيارة شي to duk duniya a shari'ar musulunci ziyara dai da aka ce ka je don a baka lada da sunan ibada kai sallah ko kai addu'a waɗannan wurare guda uku su ne kacal aka ce muje duk wani wurin da ba wannan ba to baya ciki masallacin makka masallacin madina ha masallacin al-aqsa to dan me za a zo a bautar da mutane a ce su biya kuɗi su tafi sokoto su biya kuɗi su je kaza su biya wasu tafi sudan wasu su je nijar akwai wani waliyi a can wasu tafi kaza akwai ma'ai da sauransu malamai ku ji tsoron allah ku gaya wa mutane gaskiya wallahi tallahi duk malamin da ya ɗora mabiyansa ko ya ɗora al'umma akan bata wallahi ya shirya hisabinsa tsakaninsa da ubangiji ran tashi alkiyama ka gaya musu gaskiya ka huta ko da dadi ko ba dadi wani an masa magana ya ce to ya za mu yi mun yi shekaru da yawa mun dora su a kai har yanzu mun juya musu baya ma halakar da mu za su yi wanda su halakar da kai a nan gurin kabari za a kai ka ka kubuta wajen Allah na'am ai ko ina na faɗa ai na riga na faɗa kaji wai wai kaji kaji wutsiyar kuwan lokacin sai ai ta bayani ba kwa ganewa ne ko me oho wato wai sai an fito wai sai an ce kaza kaza da sauransu ba sai an fito an ce wuri kaza ai na gara na gaya maka na ce maka masallacin makka masallacin madina masallacin menene kaza kaza kamar mahaukaci ne da ya zo ya ce nan gurin gaba ɗaya in ban da babana da waye ba kowa ya ci abu kazansa sai wani ya zo ya ce har da ma ne a ya riga ya ware mahaukaci ne inda bai da hankali ina fata ana fahimta ko ina ne ma shi yasa na faɗa ku ku rinka fahimtar magana ta dalla dalla ce na ce kowaye kuma na ce ko ina ko ba ka bane ba shikenan ya fito fili in kuma za ka tabi kai ta tafiya daman kana zuwa na jin ban sani ba ko ana fahimta na yan uwana to yayi kyau to shikenan sai yake cewa wani bawan Allah daga cikin mutane akwai mai irin wannan niyya sai yake cewa wannan bata ce kama anna ba'd nasi yamtani'u min istidbar al-jihati allati fiha ba'd salihin malam kaji wata hikima kaji wani kuma daga cikin mutane kuma malam akwai wanda shi kuma idan ya zo ba zai taba juya baya ba ga duk wani wurin da yake ya san akwai wani mutumin kirki a wurin yanzu misalin ba kun zo karatu kun jujjuya bayan kun juya can ba to a cikin mutane akwai masu aƙidar idan akwai malaminsa ko wani waliyinsa ko wani bawan Allah salihi nasa saboda matsayinsa da darajarsa ya fi karfin ya zauna juya masa ba zai taɓa yi ba ko zama aka zo yi ko taro ne to ba yanda za a iya juya masa baya bai zai yiwu ba kamar ba ku gane jawabi na ba ko misali a bayan wannan mumbarin wannan mumbarin ai kun ga a bayan yake ko idan mai aƙidan ne idan yana da wani bawan Allah salihi nasa da ya mutu kuma a nan ɓangaren yake to ba zai taba zama ya juya wannan baya ba ko zama aka sai dai haka dole sai dai ya kauce haka saboda me yana girmama shi baya ba shi baya ku kula da kyau yadda mutane suke mai da hankali akan abubuwan da ba nasi akai amma suna himmatuwa akai wa huwa yastabbiru aljihata allati bai fiha baitullah albani yace amma abun mamaki yana bawa dakin Allah baya ko ba ka bane ba ba matsala zai hau mota ta juya ta yamma da shi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma bai zai juya wa wannan wuri baya ba in zai zauna zai iya zuwa ɗakinsa ɗakin matarsa wurin kwanciyarsa watakila ya juya wa kaba baya wannan ba matsala a wurinsa wa kabru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma ba damuwa zai juya baya wa kabarin annabi ma karewa amma ba zai juya baya wa kabarin malaminsa ba kabarin salihin bawansa ba wato wannan wani buga misali ne eh an yadda ya je yana kin juya baya wa kabarin malaminsa ko wani salihin bawa da ya yadda da shi amma ya labarin kabarin annabi sau nawa muke juya kabarin annabi baya sau nawa muke juya wa alƙibla baya shi ma yanzu malamin naku mai darasi da karatu ina ce alƙibla baya juya mata ko ba ka bane ba subhanallah ko da yake ni ban da wannan aqida dama ni ban yadda da ita ba kenan idan wuri da ya cancanta a girmama shi a mutunta shi ina jin ya kamata a girmama alƙibla ya kamata a girmama kabarin annabi to wannan ta sa malaman ahlu sunna suke cewa yawa yawan mutanen da suke bauta wa mashehunai ko suke bauta wa wasu malamai ko suke bauta wasu bayan Allah suna fifita su sama da darajar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam shi manzon Allah kamar irin abin da ake kuka mai flash na ake ake wato a dan fake ne da shi kawai ayi wani abu kaga yanzu da ya kamata ba muhammadi na hakika to ya watsar da kowa ya bi muhammadu ko ba ka bane kuma magana kowa ba komai bace ba inda ta ci karo ta muhammadu to amma alqadiyya aksiyya the reverse is the case ba haka bane maganar waɗancan din ita ce tafi kima da daraja sama da magana annabi ko an kawo magana manzan Allah an gaya musu sai ce mu ba haka aka koya mana ba hazi yal musiba ai malam kaji ko ba abu mai hadari kaga kaga abu mai hadari shine mutum ya rataya rayuwarsa da wani mutum wannan liƙe-liƙen hotunan da kuke gani wallahi sharri ne ba alheri bane liƙa hoton wannan makala hoton wannan wani fa carbinsa ba sai ya sa hoton malaminsa a jikin carbin gidansa bai yadda ba sai ya liƙa hoton masallaci da ake sallah akwai a garin nan da yawa alƙiblar masallacin hoton wasu malamai ne a jiki kuma a hakan za a je a yi sallah dolen ka ka je ka bi in ba za ka yi ba ka bar unguwar fa aina tazhabun ina za ku je malam yake cewa wa kullu hadhihi al-ashya min al-bid'a allati tudari'u din an-nasara wannan duka yana daga cikin bidiyoyin da sun yi kama da addinin nasara ya ce ya ambata kafin wannan daga imamu ahmad da almajiran imamu malik abinda aka shar'anta a addu'a hatta inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallama a fuskanci alƙibla har kabarin manzon Allah in dai za a bi keke da keke ne abin da annabi ya ce a yi shari'a da ta ce a yi to ko kabarin annabi ne in ka je alƙibla za ka kalla yace haka yake a mazhabar imamu shafi'i duk da wasu sun saba masa amma a mazhabar shafi'iya ya kafe gau cewa lalle ko kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je alqibla za a kalla kaga ai zance ya kare zance ya kare nawawi ya faɗa a cikin al-majmu' imamu abul hasan muhammad ibn marzuq az-za'farani yana daga cikin malaman fiqihu masana ya rasu a shekara ta 517 an yi tarjamarsa a cikin littafin tazkiratul hufaz na imamu zahabi a cikin littafinsa ya faɗa al-jana'iz ya ce in an zo kabari na annabi ba a sumbantan kabarin annabi da hannu kuma ba a sumbantansa ko a shafe shi da hannu ko a sumbance shi ba a yi ba a shar'anta ba sallallahu alaihi wasallam yace wannan wa ala hadha madati sunna akan wannan sunna ta gudana yace istilamul quburi shafa kabari wa taqbiluha alladhi yaf'aluhu al-awammu da fusumbantan kabari jama'a kabarin nan kuke gani fa kasa fa akwai wannan yazo ya turbuda bakin sa yayi ta tsotsan kabarin a haka kamar yadda Khomeini yake faɗa cewa kabarin Husaini kasar kabarin Husaini maganin dukkan cututtuka ne ya halatta a ci kasar kabarin Husaini in ji Khomeini yace a ɗebe ta a ci a gyare ta tas yace kuma bai halatta ma a ci kabar a ci kasar kabarin Husaini ba tare da niyyar neman samun waraka daga cututtuka ba to ba ma yanzu wannan magana ma a shafa fa ka san akwai wanda in yaje ziyara akramakallahu idan yaje ziyara kabari saboda darajar mai kabarin sai ya dora hannunsa akan kabarin sai ya shafa ya shafa ya shafa wannan shafawan shi ma yana da wata manufa ne kamar yana shafar wani albarka ne da alheri kenan to wa gaya maka akwai albarkar da alherin kuma wa ya saka to ba ma shafan ba akwai wanda bakin nasu suke sawa kabarin fa za su rungume shi su yi ta tsotsansa tsot tsot tsot suna sumbantarsa kai bid'a ba ta yi ba ai bid'a ai matsala ce malam mutum da hankalin sai shiga rigar ma'aukata wallahi yace to kar ai wa tahbilu alladhi yaf'aluha al-awam al-an wanda al-awam jahilai marasa karatu suke yanzu yace yana daga cikin bidiyoyi al-munkarati shar'an wanda a shari'a an inkarin su yan bagi tajannubu fi'lihi wajibi ne yana da kyau a nisanci aikata wannan wa yunha fa'ilu kuma a hana wanda yake aikata wannan wa man qasada salama ala mayyitin sallama alaihi min qibal wajhi duk wanda ya yi nufin yin sallama wa mamaci to ya je ta daidai kansa ya ce assalamu alayka ya wani shikenan ya halatta wa idza arada du'a idan ya so zai yi masa addu'a تحول عن موضعه واستقبل واستقبل القبلة يتشنج ورن سي فسكنش القبلة وانا شيء مذهب أبو حنيفة هكا شيخ الإسلام يفدا أتشن قائدة الجليلة في التوسل والوسيلة قائدة كينا للي إن ذا الدعاء فسكنش القبلة كما يفدا يتشي ومذهب الأئمة الأربعة كات دي كينا جماعة mazhabin malaman nan guda hudu malik abi hanifa wa shafi'i wa ahmad wa ghairi min a'immatil islami waɗannan gaba ɗaya daga cikin malaman musulunci annar rajula idan sallama ala nabi sallallahu alaihi sallama idan mutum ya manzon Allah sallama wa arada an yad'u li nafsihi to kuji sallama daban yau annabi in kai wa annabi sallama kuma kana so kai wa kanka addu'a fa innahu yastaqbilul qibla to sai ka juya dan aikin ya canja sai ka fuskanci alqibla haka duk mazhabobin da suka tafi ma wallahi malam ka je ka ga kabarin annabi a yanzu yanda awam jahilai da waɗanda aka ɗora su akan bata suke yi mutum ka ga ya tsaya a kabari ya rasulullahi jari na ya kare wani da hausa ma yake bai san cewa akwai hausawa ba wani wai wani an ji shi a kaba yana yana kewa yana ya Allah yanzu haka za a mana ya Allah haka ya za a mana ya Allah ya Allah don Allah wai ka ji ya Allah don Allah ka bani to gwanda wannan ma dan yi kokari wancan kuma ya je inda bai kamata ya addu'ar ba yake saboda an ce masa ya zo ya addu'a wannan gurin ya juya kalli alƙibla shi ya fi ya ce ai ka san waktalafu fi waqti salami alaihi sun sabani lokacin da mai salama fa qala salata ukun suka ce malik wa shafi'i da ahmad yastaqbilu al-hujrata zai fuskanci dakin wa yusallimu alaihi in lokacin sallama ne kenan min tilqa'i wajhihi ya fuskanci daidai kan annabi sai mai sallama abu hanifa ya ce la yastaqbilu al-hujrata waqta salami shi kam cewa yayi ko lokacin sallama ma bara fuskanci dakin ba kama la yastaqbilu ha waqta du'a'i bi ittifaqihim kamar yadda kuma in an zo addu'a ba a fuskantar kabarin annabi jama'a ko wani zai ce maka ai wannan bayanin ai mutanen nan ne suke ka ce duk mazhabobi gaba daya in wani ya isa kawo akasi masabobin nan duk hudu sun yarda cewa in dai za ka yi addu'a in dai roƙon Allah za ka yi karka fuskanci kabari ka fuskanci alkibla inda aka ba da dama hatta kabarin manzon Allah a fuskanta lokacin da za a yi mai assalamu alayka ya rasulullah wannan ba laifi dan ka fuskanci ɗakin kuma daidai kan shi summa fi mazhabi hi qaulani in ji abu hanifa kenan kila yastadbiru al-hujra ko ya bawa ɗakin baya wa kila yaj'aluha an yasari ko kuma ya sanya ta hagun ɗinsa an gane ko kaman wanda zai zamanto mutum yana daidai cikin rauda kenan idan kana rauda din nan wajen nurin falla da nan nan in ka zauna to kabarin annabi yana hagun ɗinka to nan ana zuwa a je a addu'a a wannan wurin fa hadha nizaa'uhum fi waqti salam wannan shine sabanin su a wajen lokacin yin sallama wa amma waqti du'a'i amma lokacin addu'a fa lam yatanaza'u basu yi jayayya fi annahu inna ma yastaqbilu al-qiblata lal hujra zai fuskanci al-qibla ne ba wai ɗakin annabi zai fuskanta ba to wannan kenan a takaice ba mu gama ba sai wani sati insha Allah ta'ala za mu kammale dangane da matsala ta yin addu'a din ina fatan dai yan uwa sun fahimta gaba ɗaya karatunmu ya kare ne akan yin addu'a a makabarta hukuncin fuskantar alƙibla ko fuskantar kabarin mamaci muka yanke zance dangane da maganganun malamai za a fuskanci alƙibla ne in za a yi addu'a ba wai ana fuskantar kabari ba wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan yake cewa da Allah malam game da sallan nafila a zaune wai gaskiya ne ba a yi mata sujjada sai dai a ɗan daɗa rankwafawa wai ba a kai goshi a ƙasa a'a ita sallah akwai sallar zaune akwai sallar tsaye idan kana yi a zaune za ka rike hannunka kamar kana ya tsaye idan ka zo sujjada za ka iya kafa goshinka a ƙasa tunda kana iya kafa goshin ba wai rashin lafiya ne kama ka ba amma idan mutum ba shi da lafiya ya sa yake sallah a zaune ba sai ya yi sujjadar ba zai sunkuya ne ƙasa da sunkuyan da ya na rukuyi amma in ya so ya kafa goshinsa zai iya kafawa ba laifi ba ne ba assalamu alaikum malam daga ɗalibarka amma kar a manta hadisi ya zo cewa sallan nafila mutum zai iya yinta a zaune amma wanda ya a zaune yana da rabin ladan wanda ya yi a tsaye ko yanzu ɗanan nafilfilin da ake magarba insha'i in ka dama sai ka a zaune amma wanda ya a tsaye fa ya fi ka cikakken lada wannan ta ce daga ɗalibarka wadda take cewa mijinta ne Allah ya masa rasuwa yau kwana 36 da ce a taimaka masa da addu'a Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa Allah ya yafe masa Allah mu ma sa mu cika da imani kuma ya rangwanta mana ya sa aljanna ce makomar mu gaba daya ta ce tana tambaya shin ya halatta ta kai masa ziyara ta yi masa addu'a eh ya halatta je ki masa addu'a ki roƙan masa Allah ko a nan gida ko kuma can in kin je kin ji dai ka'idojin yin addu'a wannan yake cewa dan Allah malam a taimake ni a tausaya mun wallahi malam sauran kwana uku a rufe mana admission to sai dai registration dai ko ba admission ba amma har yanzu ban biya ba saboda ba ni da kuɗin da zan biya shi yasa nake neman taimakon malam da kuma ɗalibai a taimaka min na biya kudin admission din nan ga lambar wayata wani dan uwa ne ya samo admission a makaranta ya aiko da admission letter din gata nan da sunansa a rubuce da komai cewa lokaci ya ƙure kuma bai samu kudin da zai biya admission din ba shi ne yake roƙo don Allah a taimaka masa so yana da kyau ɗin da Allah irin wannan da suke cikin hali na kakanika yi duka kuɗin ma dubu talatin da uku ne da ɗari biyar bai wuce kuɗin recharge card ɗin wani ba a wata ko a 'yan kwanaki ma so muna kira ga 'yan uwa ga wanda yake da hali waɗanda suke da iko a taimaka masa ɗin kamar yadda ya magiya ya ce don Allah a taimaka masa ɗin amma a ka'ida mu nan ba a ba da taimako irin wannan ta takarda sai ka zo mun caje ka tas mun bincike ka sosai an gane daga ina kake ya aka yi da sauransu kuma admission din sai an je makarantar a biya ma in ta kama ma za a biya ma din ba za a baka kuɗi a hannu ba so muna kira don Allah inda masu hali zan mika takardar wa kwamitin masallaci don Allah inda wanda yake da hali a taimaka a biya wa yaron nan a agaza masa duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana kan taimakon bawa matukar bawa yana kan kokarin taimakon dan uwansa a tallafa masa a agaza masa kuma sai ya je shi kuma ya je ya ji da saura ga takardar tana hannun kwamitin masallaci wanda Allah ya rubuta masa rabo zai iya taimaka yaron nan a taimaka masa Allah ya saka muku da alkhairi wannan ya ce da Allah malam na fara yin azumin sita shawar ranar asabar sai wasu suka ce min bai halatta ba wai tun da watan bai kusa karewa ba wai azumin asabar da lahadi koyi da yahudawa ne kenan malam ko sai ta shawwal din ma ba za a yi yin sa ba za a iya yin sa ba a ranakun asabar da ladi wannan magana ba haka bane ba wanda ya ce yin azumi asabar da ladi ko da yahuda ne bal aka ma akwai hadisi sahihi ya tabbata riwaya aka ce annabi yana azumin nafila asabar da ladi an samu hadisi akan haka so ballantana in azumi ya kama irin su tashawwal din ne kaga sababi ne ya kawo dalili ne ya kawo kuma hadisin da yake hana a yi azumi ranar asabar din albani ya inganta shi amma wasu da yawa daga cikin malamai sun raunana hadisin cewa da ifi ne cewa la ta sumo yau masabti illa fi mafturi da alaikum so kuma wani irin magana ne za a ce wai kana azumin sita shawal wai a ce wai karka yi wai sai watan ya kusa karewa wai ya faɗi haka sai watan ya kusa karewa numfashinka a hannunka yake ai shi aikin ibada kullum gaggauta shi ake kai maza maza ka gama kafin a ɗauke ka so gaskiya wannan fahimtar taka ta kuskure ne kuma ya kamata ka gyara kuma ka daina karɓan magana a bakin titi haka kawai jahilai suna baka fatawa wannan ba daidai bane kuskure ne Allahu alam takarda ta ƙarshe wannan dan uwa ke cewa da Allah malam wace hanya zan bi domin zuwa gurin yan gudun hijira na Maiduguri to wannan wace irin magana shi kamar yaya za ka yi kai ba ka san Maiduguri ba kuma yanzu mutum kawai ya ce ya aiko takarda a gaya masa ya zai ya je gudun gudun yan hijira na maiduguri ka jefa kawai ka ce ba fa tambayar mu kake ya za a ka ba su taimako ba kawai shikenan kwantanta maka za mai maiduguri ga mota maiduguri nan kullum a wannan kaje tasha to sai ka hau mota gobe gobe dinnan za ka samu ka hau mota in ka je za su sauke ka a tasha kana zuwa ka ce akwai kam sun fi a irga bila adadin sai ka ce a kai ka gurin gudun yan hijira yan gudun hijira za su kai ka in mutum zai rubuta tambaya ya rinka fasaha a cikin magararsa a amala ina da taimako ina so na kai in ka kai ne an ce an hutar da kai ka kai a masallaci nan masallacin ma ana karba ka bayar an wakilta wasu za su ɗauka su kai a'a ni ba zan ba da taimako na bane ni zan kai da kaina ba wani matsala sai ka je tasha ka loda kayanka a but ka je su sauke ka ka je ka ta fama da sojoji da masu tsare wurin in za su barka ka kai musu a'a kallo za ka je ka yi ko watakila kallo zai je to kaga wannan kallo za ka je kai kuma kana da yanci a matsayinka na dan najeriya yan uwanka ne za ka yi za ka je ka je ka kalle su ina bata ana fahimta batun kuma tawaga ta tafiya wajen gudun yan hijira na kai taimako ya kamata yan suna yawan magana barin gaya muku implication din alhamdulillah ana ana tara taimako mun yi tafiya last sati uku irin advanced team haka mun je mun je guraren gudun hijira duk mun shiga mun ga irin halin da suke ciki da irin abin da suke da bukata daidai gwargwado mun kuma dawo kuma za a daɗa komawa kayan da aka tattara ga baki ɗaya za a ɗiba za a je a kai musu akwai ka'ida wajen zuwa wurin ba a zuwa haka kawai su kansu ma ba za su yadda da kai ba in sun ganka haka kawai dole ka zo da sunan wata jiha ko wata kungiya ta addini sai an caje ka mu dinnan da kake ganin mu da motocin mu da mutuncin muka je amma sai da aka tsaye da mu aka yi ta bincike aka dudduba motocin mu aka yi ta mana tambayoyi muka ciccika takardu sannan muka shiga kuma aka ba mu lokaci maza maza maza in kun gama ku fita so za a je a kai musu kaya da taimako yan uwa suna shauƙin cewa za su je za su je to yanzu idan ka ce za ka je na farko waye zai ɗauki nauyin zuwanka mu dai a nan garin da mu samu wani mai kuɗi da ya bamu wata bus wata hayi ta ce ga ta nan mai zuwa ga kuɗin mai kulo da shi ku kai shi fi sabila mai dugu ba ba mu samu ba har yanzu ɗaya kenan idan ka je alƙalli za a zauna kusan sati ana rabe-raben kayan nan to ina za ka kwana a gurin 'yan gudun hijira a a cikin gari to a ina za ka samu masauki duk mai duguri gaba ɗaya babu hotel sai da ƙyar ake samu saboda ƙungiyoyi na yahudawa da na kafirai da na waye duk sun cika garin masu ƙoƙarin kawo taimako da kuma saka ra'ayinsu na kafircinsu turawa ne a cikin garin da yawa duk sun kakkame wasu ma sun kama wani hotel ma shekara guda so da kyar ake samun hotel ga tsada to wani gida kuma za a sauke ka su kansu suna fama da kansu wahala a maiduguri ta isa saboda yan uwansu sun fito daga ƙauyuka mutum ɗaya kaga mutum hamsin a gidansa wani mutum arba'in wani mutum talatin wani da yana da matasa guda bakwai wani takwas su ma kan suna wala to ina zaka zauna to wa zai ɗauki nauyin ka abincin da zaka ci wurin da zaka kwanta kuɗin motar ka to yan uwa ba sa fahimta sai a ta buga malami waya a ta mana waya malam zan je maiduguri zan je maiduguri to ya za a yi ko ba abu ne na rana ɗaya ba kafin ka je ma azhar ta yi wani gurin kafin ka je ma la'asar ta yi so ku yi haƙuri Allah ya saka muku da alkhairi amma wanda yake da masaukinsa yana da wurin zamansa to wannan kuma zai je on his own kuma ba abu ne da ake da buƙatar gayya ba saboda yanzu haka garin ma bai da lafiya yanzu haka garin ma ba lafiya bane da shi kaga ba bukata a ɗebi mutane a tafi da su mutum ya je shiga wurin da ba a shiga ya kasa dawa su ayi hakuri ayi addu'a wa malaman da za su tafi da yan uwa da za su je su kai wannan aikin Allah ya kai su lafiya Allah kuma ya dawo da su lafiya amma gaskiya mutanen Maiduguri suna cikin wani hali na wahala da kuncin rayuwa yan gudun hijiran nan sun wuce duk yanda kuke tsammani wallahi sun fi mutanen jiha guda daga cikin jihohin Najeriya to sama da mutum miliyan biyu mutane mun ga mutane malam suna cin tafasa da idona dinnan da nake kallon ku yanzu wallahi na ga iyayenmu dattawa da yara samari malam tafasa ka san tafasa wallahi ita suke ya gasu ci akwai yadda muka je duk wani ganye ma kawai yage shi ke suna ci an ja musu magana mai yunwa abinci akwai tsohuwar da muka same ta makauniya ce ba ta gani ta ce wallahi wallahi hausa ma bata iya ba ta ce a kawo qur'ani ta ce za ta dafa kwanan ta uku yau bata ci abinci ba idan an zo ma rabon layi da kokawa wa yake ta makaho bai ma san an tafi ba sai dai ji a hayaniya wa yake ta kuturu mun je mun tarar da matan mata mata mata wallahi tallahi malam ka gama ci malam tana karban aran fand na yin al'ada idan wannan ta yi al'ada sai ta ba da aro ga wancan pant ba ba su da shi pant wanda za su saka na yin al'ada wallahi exchanging ɗinsa suke suna rotation ɗinsa wallahi mun ga yaro yara jarirai a haifi yara mace ta zo ta haifi yaro jariri subhanallahi babu rigar da za ta samu sai yana karkarwa haka zai mutu saboda sanyi sai dai a yafa masa gele ko wani tsohon zani riga babu ina za su samu rigar da za a samu baby dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ina za su samu su suke neman abin da za su ci babu suna nan wata ta haifi biyu wata abun nan kuma wasu gaba ɗaya ma galiban ma 'ya'yan ma ba nasu bane tilas aka musu aka sadu da su kawai suke haifan 'ya'yan kaga yara ƙanana 'yan mata yarinya 'yan shekara sha uku sha hudu wallahi tallahi malam an mata ciki don saboda a bata abinci in an zo za a bata taimako wasu in za su bayar sai sun sadu da ke su baki ko su fita cikin gari suna neman aiki da za su yi babu sai sun bada mutuncinsu duk suna nan bila adadin barkace da masu ciwuka ba magani babu mutum sai ka tarar da mutum a daji malam iya ganinka mutum dubu talatin da wani abu gaba ɗaya buka wallahi ɗakunan suke kwanciya ruku'in kirki ba za ka iya yi ba ko kawa ake aje a shiga bola a nemo tsohuwar taburma tsohon tamfol tsohon haka ake yayyadawa haka suke kwanciya ka ga mai gida da yaransa da 'ya'yansa gaba ɗaya a cikin wannan bukan in ana ruwan sama suka ce a tsaye suke babu ranar tafiya in garin Allah ya waye haka musamman mata sai su fito gindin bishiya su zauna kawai suna jiran kaddara kawai tafasa tafasa layin ruwa ku wallahi tallahi ya kai daga nan wallahi zuwa gidan murtala layin ruwa Allah sama ma da haka tun da asuba suke kokawan zuwa layin ruwa ka san shi ake tada injin da magarba tun da asuba za su layi yara yan mata mun gansu mun ɗauki watansu suna zaune yini suke suna jira akan jarkokinsu kuma da yawa wuraren ma babu ma kuɗin da za a sayi dizal a tayar wasu wuraren babu ma ruwan ina irin roban faro wata suwan wata an sun samu da kokawa suke ɗaukan sai su samu garara sai su lullube shi in mutum ya dan zuba ruwa sai maza maza ya ɓoye ya rike shi da shi yake rayuwa kowa da ɗan goran ruwa a hannun saboda a daji suke rayuwa ka ga mace tana tafiya malam jikinta a waje saboda ba ta da kayan da za ta sa mun ga yara sun fi ɗari uku yara ƙanana gaba ɗaya kansu ɗaya suke mafi rinjayen su ba uwa ba uba motherless fatherless ba a san ina uban su yake ba an wasu an kashe su wasu ma sun gudu sun shiga daji wasu na kamaru wasu na cadi yaran nan ƙanana ne ba su da uwa ba su da uba haka suke yawo a kam ɗin kuma wallahi mafi rinjayen su ba su da takalmi slippers ba su da shi akwai yaron da muka ganshi da muka zubar da hawaye wai hula yake so zai yi irin fesin kaf din nan saboda rana leda fiya wata ya samu irin wanda aka sha din nan ya dauka ya har hada har hada yayi fesin kaf hula da ita yana nan muna da hotonsa muka ga suna kokawa suna diban kwali bandar fa kwali kwali da kuke gani me kuke da kwali suka ce ai idan an zo binne mutane babu likkafani babu itace so idan idan sun mutu kuma kullun sai an mutu akwai inda muka je aka ce mana kullun nan mutum biyar isa sai sun mutu kullun ne idan an zo za a binne su to babu abin da itacen da za a sa su babu likkafani kan damun babu wallahi babu likkafani na rantse da Allah haka ake tura mutum a tura masa kwali bandar wai dan ai mai alfarma kada kasa ta danne shi wannan abin da nake gaya muku akram kallahu ba wani ne ya gaya mu ba da ido na na gani mun ga yara ƙanana irin waɗannan yaran suna rike tsohon takalmi silifas da kara suna shiga daji suna make fara fara suna buge ta sai su tara uku hudu biyar sai su zo su shanya sai su cinye su a lokacin da muna da mutanen da suna hawa motar miliyan kaza ya gina gidan miliyan kaza yana ɗiban 'ya'yansa suna tafiya umra suna tafiya dubai suna tafiya china suna tafiya gabon suna tafiya kaza a lokacin da wani ya tara gidaje bai san abin da ya mallaka ba karab kacab garin nan gaba ɗaya mutum ɗaya ne ya ba mu tirela guda ta sun shinkafa ya rano Allah saka masa alkhairi tirela guda buhu ɗari shida mun yi wa'azin a rediyo mun faɗa mun yi hudubobin juna mun yi lallashin mun yi zage-zagen mun yi duk abin da za mu yi masu kuɗin suna da shi suna nan mun je wurin da wallahi tallahi malam mutane abinci ma ba za su iya ci ba wallahi saboda hanjin cikin su ya lalace in sun ci abincin ma zai zamanto wani injuri ne za su tayar sai dai su sha kunu ko koko so yanzu haka din nan mun yi garin kunu garin koko ya kai nan kusan miliyan uku da wani abu gari ne kawai aka dama shi da gari da masara da gero da waken soya da waye aka yi aka yi packaging ɗinsa da siga aka kukulla wanda za a je a basu wallahi tallahi nake ga to in ka ba su ma shinkafar ko ka ba su gero ka ba su dawa wato ba su da kuɗin da za su yi ashana da da kananzir da za su yi baki na ba zai yi muku bayani ba ni ban taba ganin bala'i da tashi hankali irin wannan ba a lokacin da muna nan mun miƙe kafa muna hawa motoci masu tsada mu ci abinci mai kyau mu kwanta mu yi bacci yan uwanmu ne amma suna can wani yana daji bai isa ma ya fito daga dajin ba dan in ya fito sai an kashe shi ya tsallako ya gudu ma Allah bai zai iya yi ba so wannan harkar gudun hijiran da ake gaya muku gaya muku ba harka ce karama ba harka ce ta iyadu kuma babu ranar tashin su daga wannan wurin gwamnati ba za ta iya ba a cikin kam din in an kasa kam guda ɗari misali to duka duka wanda gwamnati take iya ɗaukar nauyi bai fi waya uku ba sauran gaba ɗaya daji suke mala bakin titi fa kawai sai ga mutane sun yi bukka sun sassari itace darbejiya kawai suna kwanciya a wurin kawai ma a garin na abin mamaki sai ga akwai masallacin juma'a da za a je na juma'a guda a je karban taimakon da suka tara sai a kawo ma kaya a leda bak a ce gashi nan ayi hakuri abin da ya samu kenan dama maganan kuɗi kan ba kowa yake bayarwa ba kowa ya rike kuɗinsa hau mota mai tsada gina gida mai tsada shiru kana da kaya kala kaza ba za ka iya ciran guda ɗaya ka bara aika musu ba alhamdulillah sun babba da taimako yanzu aka sutura kaɗai mun samu ta mutum ya fi dubu takwas ya fi dubu goma ya fi dubu kaza sutura kaya dai kawai na sawa amma ku sani cewa a kam ɗaya akwai mutum dubu talatin da wani abu a wani kam akwai mutum dubu sha takwas wani kam akwai mutum dubu bakwai wani kam akwai to dole fa mun je sai dai mu ɗauka mutum ɗari biyar dubu ɗaya a basu ta baka lashe a ƙara gaba wancan aje a basu wancan aje ba a cewa komai so har yanzu komai ana bukata na taimakon nan komai da usman bin affan da muka je muka yi ta muka da kafin mu tafi ana ta kawo tsummo kara ni har na faɗa ma a hudu ba nace mutane suna tara mana tsummo kara ba bukata da na je ai da na dawo sai nace a kawo tsummo karan ana bukatar su na canja fatawa komai ana bukata wallahi har silifas har takaddun makaranta in yaranka sun gama firamare suna da irin takaddun suka gama js1 abin nan firamare 1 firamare duk muna bukata da ahalari ishmawi iziya malam suna can suna da ba boko ba islamiyya ba gomai kaga akwai abin tausayi so insha Allah sati na sama mai zuwa tawaga za ta tafi za a je za a kai da wakilcin malamai insha Allah tabaraka ta'ala kuma dai za ku ji labarin me ya faru in Allah ya sa da akwai za mu kasance tare da ku a Facebook za a yi ta turawa da whatsapp don ku game yake gudana insha Allahu tabaraka wa ta'ala ko Allah zai sa wani ya gani da idan sai tausaya ya ba da gudunmawa mu dai za mu iya yin mun faɗa ko rayuwar mu za ta kare akan wannan za mu yi ta taimaka mutanen nan insha Allahu ta'ala dan mu ma Allah ya tausaya mana a mu rayuwar وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته